بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم um, akwai wannan wayar rubuto takarda mai tsawo haka dangane da karatun da ya gabata a satin da ya wuce ina jin cewa yana mana uh, tambihi ko akwai inda aka ɗanyi kuskure to saboda tsawonta ban samu na iya karanta ta gaba ɗaya ba akwai bukatun samun mata natsuwa so insha Allah ta'ala na ga takarda ga ta nan zan sata a cikin littafi zan karanta ta sosai in muka sake dawowa sai mu bita sai mu fitar da a ainihin wato abin da ya aka aka kuskure din insha Allah ta'ala kuma aka ake so a samu ɗalibai da suke bibiya wani lokacin malam yana bayani zai subul da baka ya faɗi ya faɗi wani abu haka wanda shi watakila ba manufarsa ba kenan to amma wani mai saurari musamman ka san yanzu yanayin da ake ciki akwai makiya wasu suna sauraron ka ne ba dan Allah ba suna sauraron ka ne dan su ina za su iya bata ka to dalibai na kwarai na kirki su ne suke bibiyan malami duk abin da ya faɗa idan da wani abu da zai iya kawo shubha ko kuma watakila kuskuren ma fahimta a matsayinsa na dan adam ajibi ko gaggawa yasa bai ba wani gaba hakkinta na bayani ba ya wuce ko ya faɗi wata kalma wataƙila lokacin ƙwaƙwalwarsa tana tunanin wani abu sai ya kawo wata kalma ya ajiye ta a gurin kuma bai kamata ya faɗa haka ɗin ba ina fata ana fahimta ko ya ɗauko wani nassi yana bayanin wani nassin alhali ba shi yake bayani ba wani ne daban duk yana iya faruwa tunda mutum ba wahayi ake masa ba to ɗalibai na kwarai su ne waɗanda suke bibiyar littafi kuma suna bibiyan abin da malami yake faɗa in sun koma gida sai su natsu to duk wanda ya samu wannan irin wani kusubul da baka ko kuskure ko wani abu to amana ce ta ilimi fa ya yi kokari ya sanar da malamin musamman karatu da ake dauka irin wannan ana yadawa kuma wataƙila ya fada hannun wani ko dan bid'a ko wani maki haka da sauransu sai ya bata abin so ina yau addu'a ta musamman ga wannan dan uwa Allah ya masa albarka Allah ya saka ban karanta abin da ya faɗa din ba to amma dai muqaddimar da yayi na ji dadin ta kwarai da gaske wannan shine yake nuna cewa kaga abin za a yi shi da kyakkyawar manufa da kuma mutum zai samu kwanciyar hankali cewa duk abin da kake faɗa ana bibiyar ka zai yi kyau kwarai da gaske Allah ce muke mu wani bawan Allah shi kuma ya rubuto takarda yana cewa assalamu alaikum ina maka fatan alkhairi da kai da ɗalibanka da kuma sunna tv da suke ɗaukar wannan karatu mai albarka ina son malam a warware mu wannan matsalar ya ce malam an ce a wani hadisin idan mutum yana sallan nafila ba a so liman ya tayar da kabbara ba tare da ya katse sallar ba ma'ana da cewa za ka yi ba a so idan wato ana yin sallah mutum yana yin nafila so yake ce ko kuma idan mutum yana nafila sai liman ya tada kabbara to lalle ya yanke sallarsa ya ce do amma za ka ga wasu liman har ya tayar ya yi nisa da karatun fatiha ba tare da sun katse sallar ba kuma wani a wani hadisin an ce ba a katse sallah idan ana yi to waya za a yi wato yadda abin yake shine hadisi ne karar manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis salah fala salata illa al maktuba idan an tsayar da sallah to babu wata sallah sai wacce take ta ainihin farilla din da ake yi kamar liman yana sallah a masallaci kar wani ya zo yana yin nafila wata riwayar idan uqimat salah fala salata illa allati uqimat babu sallah sai wacce aka tsayar din sai wacce aka me aka tsayar to babu sallah haram ne ai sallah wasu suka ce haka babu sallah a'a ai ba a yin sallah in dai ana yin in dai liman yana sallah ba a yin wata sallah sai dai a bi shi dole babu sallah wasu suka ce a'a babu sallah cikakkiya to rajihin magana dai jama'a matukar mutum yana masallaci liman ya zo aka kabbar aka yi kama an liman ya fara sallah to ba a so ya zo ya ci gaba da sallah dan abin da yasa wato minti ɗaya da zaka iya rasawa a sallar farilla wallahi ta fi minti arba'in ko hamsin da zaka yi a sallar nafila darajar nafila ko kwatanta ta ba a yi da farilla so kuskure ne mutum dan yana son ya samu cikatan sallarsa ta nafila alhalin liman ya kabbara har yana karatun fatiha ya nisa bai gama ba amma dan ana ikama za ka iya maza ka kammare sallarka kai sallama ku fahimci wannan can kuma malamai ne suke faɗa cewa ba a so ana yin sallah a katse ta sannan qur'ani ya ce wala tubtilu a'malakum kada ku bata aikin ku to shine malamai suka ce ayo ai nan ai ba katsaita akai ba ai shari'a ce ta katsaita wala tubtilu a'malakum ai ba kai ka bata ta ba ai shari'a ce ta bata ta ita ta ce kar ai kuma ta ce bata yi ba so kaga ba kai ka bata ba so babu cin karo akai sannan ya sake cewa malam wata ayar ta yi bayanin cewa wai tabbas kowa sai ya bi ta wutar jahannama kowa sai ya shiga jahannama kuma a wata ayar Allah ya ce banda mutane na to ya kuma zai kasance da aka ce lalle kowa sai ya bi ta wutar jahannama to ba haka abin da yake ba dai ka ɗan yi kuskure ne kaɗan haka ayar da ake abuna a kanta da Allah yake cewa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wa in minkum ay wa ma minkum babu wani daya daga cikin ku illa wariduha sai ya bi ta jahannama kwarai lalle babu wani mutum daga cikin ku sai ya bi ta kan jahannama kwarai kwarai gaske ba cewa akai sai ya shige ta ta kona shi ba za ka iya bi ta kan kogi ko dugon ruwa bai taba kawa haka ne za ka iya bi kuma ka nutsewa to abin da ya bashi rikici cewa za ai an ce mumini ba zai shiga jahannama ba ko tunda shi mumini ne Allah ya kubutar shi ba dan wuta bane ba ko wanda aka yi musu albishir da gidan aljanna ko kaza ga san dai bayan Allah da yawa wanda Allah ya nisanta su da wuta ulaika an hamu ba aduna to wa in minkum illa wariduha me ake nufi lalle akwai wanda suka ce sai an shiga to amma abin da ake nufi siradi ne aka shimfiɗa shi akan wutar jahannama siradi da kake ji ana cewa as-sirat ana ƙetare sirati to akan wutar jahannama yake yanzu Allah ya ce siririyar gada ce siririta ta tafi gashin ido siririta haka kuma Allah ce sai an bita manzo Allah zai je tsaya a ƙarshen gadar za a ta koro mutane shine na farkon wanda zai bita to a ƙasan shi siraɗin jahannama ce kuma akwai mala'iku a cikin wannan wuta ana ce da su zabaniyawa inda Allah ce sana da zabaniya zabaniya wasu mala'iku ne su a cikin wutan masu ke rayuwa wutar ba ta musu komai suna da makata da suke amfani da ita wajen fizgo mutane kamar wannan ne wannan fila din wannan dim din kaga nan cikin masallaci ne to kamar ta kanta ne mutane za su rinka wucewa shine manzo Allah ya ce kowa zai wuce ala qadri a amalihi a bisa gwargwadon aikinsa idan mutum yana Allahu akbar Allah ya azurta mu da aikata aiki mai kyau Allah ya sa mu fi karfin zuciyar mu rinka yawaita aikin ibada da addini Allahu akbar kowa zai wuce gwargwadon aikin sa astaghfirullah wa atubu ilai iya yawan sallarka iya yawan nafilarka iya yawan azumin nafilarka iya salatin annabinka iya sadakarka iya kyautatawa al'umma da kake yi iya gaggawar da zaka yi wajen wuce siratin nan wani zai wuce kamar kyaftawa da ido wanda zai wuce bai ma san ya wuce ba yadda ka san za a zo a yi rugugi a yi gobara a yi harba-harba a yi kashe-kashe da daddare a yi an gama duk wani ya ce wallahi ne ko motsi ban ji ba za ka wutar da shi kuma gashi abin ya tashi ya gani to wannan amfanin aiki mai yawa kenan wala mai inganci mai yawa wani gani yake kana yawan azumin nafila kana cutar da kanka ne haka wani yake gani astaghfirullah to bai kwarai da gaske wani gani yake kana yawan nafila ko kana yawan karatun qur'ani ko ka rike addini ka matsanta wa kanka kai ne za ka rike addini ka matsanta wa kanka haka wasu ke gani takurawa kai ne yin addini to ranar da ka zo za ka bi siraɗi za ka ga amfanin addini duk mai hankali idan ya ji labarin siraɗi dole zuciyarsa ta kaɗa wallahi to Allah ya kaddara kowa sai ya bi ta kai kamar yadda ƙur'ani da ayoyi duk wannan ba babin shi bane ba amma dai wanda an yi tambaya bari in faɗa ƙur'ani da ayoyi duk sun yi bayani akan haka annabi zai je tsaya a can ƙarshe an koro mutane sallallahu alaihi wasallam yana ummati ummati ummati al'ummata al'ummata ku taho ku taho ku taho Allah wani ya ce kamar walƙiya zai wuce falau ya wuce wani zai zo duk gudu ya wuce wani kamar tsafta ido wani bai ma san ya wuce ba kyaf sai dai ganshi karshen ta kawai Allah ya samu a cikin su wani kuma idan ya taho da rarrafe zai zo haka annabi ya ce da rarrafe za a tsallaka amma da rarrafe yana tafiya tana yankansa kamar zai goce kar ka manta akwai mala'iku a ƙasa zamaniya wanda suna fisgowa su fisga kana rikewa da karfi kana tafiya wani kuma sai ya kai rabi sai ya fada wani sai ya kai kusan karshe sai ya fada munafukai kenan a shi sun bayyana mutane suna aikin addini suna sallah suna kaza ba sun yaudari mutane ba to haka sun wani su tafiya su tafiya su kamar za su wuce sai da kaza sai su afka to akwai wanda kam daman daga farko ma daman yana taka madirawa zai ciki kawai daga farko abinda nake so iya gurgudan aikinka iya wucewarka iya sakacinka kuma iya matsalar za ka samu to shine Allah ya yi alkawari ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya kowa daga cikin ku wallahi sai ya bi sai ya bi ta kanta ta jahannama haɗin nan lamira ya koma kan jahannama ne kuma Allah ya yi alkawari ya hukunta dole ne sai an yi shine hatman makaziyya amma riga yanke hukunci kawai lokacin kawai ake jira to kaga ko mai shiga aljanna ai ya bi ta wurin ko amma bai yi mai tasiri ba kuma ranar ce ba munafurci mana ba munafurci kuma ba wani wani da zai zo wai kai dan kai wani ne wai babu wani gaba ɗaya ana mutuwa da an shiga wannan ramin kabarin wani ya ƙare ba yanzu ne ake wani yanzu ne kowa yake nuna shi wani ne kowa zai nuna matsayinsa amma na shiga kabari da ce ya ƙare ba a dogaro da kowa sai rabbul izzati to wannan shine abin da ake nufi Allah ya mana afuwa ya yafe mana wannan ya ce malam sakamakon ka ji wannan shi tambayarsa malam sakamakon kanina ya sace wata budurwa daga gidansu ya gudu da ita sai ni kuma aka zo jami'an tsaro suka zo suka kama ni bayan na dawo gida raina a ɓace matata ta tambaye ni kuɗin magani sakamakon ni kuma ina cikin ɓacin rai sai na ce na sake ta daman kuma na mata saki biyu na mata saki daya na ce na mata saki biyu daman kuma tana da daya daga baya kuma na dawo bayan na shiga hayyaci na na ina da dama Allah mala a taimaka warware mu wannan matsalar Allah mai da malar gida na to a nan guda abu na farko shine abu na farko abu na farko shine lalle kamar kanin kaɗin nan dai ya zalunce ka sace budurwa kuma a zo a kame ka ga zaman kurkuku ga kuma asaran mata kaga wannan abin ya yi yawa kwarai da gaske na biyu kullum mutane mu rinka lura da wato emotion ake cewa ko wato wato abinda mutum zai sa wani dalili ya sa ka rinka retaliating in an yi maka wani abu baka ji daɗi ba ka je ka ɗauki fansa akan wani wanda bai kai bai yi maka wani abu ba daidai ba ne ko kuma mutum ya ma wani abu din amma saboda bacin rai ka ce sai ka rama wannan ba addini ba ne ba a so akwai bayani da malamai suka yi ibn al-qayyim Allah masa rahama yayi magana akan hukuncin wanda ya saki mata akan fushi akwai ma littafi da aka rubuta akan hukuncin wanda ya saki matarsa akan fushi shin fushi sakin mace a cikin fushi yana yi hukumar talaqul ghadban wata magana ce gaskiya mai zurfi kuma mai tsawo tana da wahalar sha'ani saboda akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya zamanto baya cikin hankalinsa ko saboda wani yanayi ya ju hankalinsa ya juya baya normal sai ya je ya aikata saki ko wani abu babu hukunci a kansa sai malaman suka ce ah to ai wanda yake cikin tsananin fushi mugun fushi sai ya je ya sake matarsa shi ma ya kamata a dora shi a wannan babu wasu kuma suka ce ah yau dama an taba sake mace ne ba a cikin fushi eh wani zai ce eh gaskiya ana sake ta ba a cikin fushi akwai yadda za a sake mace ba a cikin fushi ba da yawa kuwa ko ba kama ne ba ƙwarai da gaske da yawa kuwa so almuhim ban san irin zafin fushin da kai ba ballanta ba ka fatawa a kai to amma dai akwai mafita na farko shine dama taka tana da saki daya yanzu ka mata biyu to a ka'ida ina jin mun dan karanta da ku ko dai a kan tambaya ko kuma wajen wani majalisin ba zan iya tunawa ba cewa idan mutum ya saki sama da guda ɗaya a lokaci guda wannan sakin sunansa menene saki ɗaya kaga biyun nan da kai ya zama saki ɗaya ne haka yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma farkon halifancin sayyidina abubakar haka ya gabata da farkon lokacin umar to kaga wannan biyu kayi biyu ai kayi ɗaya da yanzu kayi biyu to biyun a matsayin ɗaya ne kenan mata ka saki biyu ne idan mun tafi akan wannan sakin da kai mata tasa kuɗin so amma jama'a ban sani ba ku taya ni um, shin yanayin za ku duba ƙaninsa ya sa an kama shi ya sace yarinya ya sa an kama shi an sako shi amma ita kuma mace ta tambaye shi kudin magani yanzu akwai wani fushi matsanancin fushi har da zai sa daga tambayansa kudin magani wanda ga wanda yayi abin ga wanda yayi abin can ita fa kawai cewa ta yi bata kudin magani wannan fushin har ya kai ga yasa ya sake mata ko dai akwai wani abu ne a bayan ko akwai wani abu ne dama ya amfani da kadara amma ina nufin kamar ya dogara akwai wani abun watakila daban idan so ni ba zan iya take in ce sakin nan bai yi ba amma dai na sama maka manufa ai mafita cewa sakin a saki ɗaya ne kenan mata ka saki biyu ka mata sai ka dawo da ita ka gaya wa iyayenta saki a matsayin saki ɗaya ne wannan a ra'ayin wasu malamai wasu malamai ne suka ce an yi biyun ma ya yi biyu to amma dai zance mafi inganci ɗaya ne sai ka samu dama sai ka bugo waya don ka yi min bayani dalla dalla in ji irin yadda ka yi fushin naka amma fushin naka bai hana ka ci abinci ba ko ko ba ka bane ba wannan ya ce don Allah malam a yi mana bayani akan wannan hadisin da manzo Allah yake cewa iyyakum madkhul ala nisa qila ya rasulullah afara'aita alham qala alhamu almaut ku nisanci shiga cikin mata ko kan mata annabi ya ce a daina shiga kan mata duk wanda zai shiga wurin mace da ba tasa ba ko mata san ya rinka yi mata sallama haramun ne mutum ya rinka danna gidan mutane ba assalamu alaikum wannan maguzanci ne da yahudanci kuma excuse ba sallama ba ne ko kai ba yahude ne wai wai excuse assalamu alaikum za ka tunda dai ba arne ba ne kai kai sallama kuma ba wai mutum yana sallama yana shiga ba sai ya tsaya sai ka yi sallama in an amsa an ce wa alaikum salam bismillah sai ya shigo amma wani ya sai ya shigo ma zai sallama sai ya gama shiga zai wannan ba daidai ba ne kuskure ne to haka kuma shiga kan mata akwai maza da suke yawan shiga gidajen mata to wannan sune annabi yake faɗa iyyakum wadkhul ala nisa ku nisanci shiga kan mata sai aka ce ya manzon Allah yaya magana alhamu alhamu dan uwan miji kanin miji ko kuma dan baffa shine alhamu manzon Allah ya ce alhamu almaut kanin miji ai mutuwa kenan haka annabi ya faɗa ma'ana hadari ne a bashi yana shiga kan mata dole sai sun saka hijabi dole kuma sai yayi sallama dole kuma sai sun kauce idan suna wani yanayin da bai kamata idan su ba wannan shine addini kishiyar haka kuma maguzanci ne da gargajiya kun gane wannan yawwa sannan kuma akwai magana da ya kawo shi wannan ana magana ne akan kada mace ta yi wa mijinta da'a a lokacin da take jinin al'ada shi sa manzon Allah ya haramta cewa duk wanda ya zo wa mace ya sadu da ita tana jinin al'ada ko ya sadu da mace ta duburatta ta bayanta to wannan ya kafar cewa da abinda Allah ya saukar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya je gurin boka au kahinan wa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan duka haram ne a zo a sadu da mace kun san yanzu abin da yake faruwa malam yan boko marasa addini ba su yadda da kin saduwa da mace tana al'ada ba wallahi ina gaya muku akwai matan da suna al'ada ma ba za su gaya mazajen suna al'ada ba sai su share jinin su goggoge auduga kawai su je su yi alakar auren su wai to ka je ka ce masa kaza ya kalin je maka kishiya ki ji fadan Allah wani kuma shi ina ruwan sama da wani annabi ya ce wai kar a kusanci mace wai tana al'ada ka duba ba kuna mamakin irin wannan in ka gama ce wata ta bugo maka waya ta gaya maka abin da mijinta yake mata wallahi za ka yi mamaki ba ka ce wannan al'umar ita take aikata wannan danyen aikin ba duk wani abin da na gaya muku wallahi ana aikata wa ziyada da ma ƙari akwai wanda ba ruwansa da wani abin nan wani ta ce tana al'ada ya ce ke ta ke ya shafa ka ji kazami dan Allah malam au duburiha ko kuma saduwa da mace ta dubura ta bayan gida wajen bayan gida ba zan iya irga sau nawa mata suna bugon waya suna fata suna kuka cewa ga abin da mazajen su wasu suke musu ba miji ne zai zo ya ce shi ba ruwansa da alakar da ita ta inda ake yi shi ta baya zai sadu da ita wallahi ta yi magana ya ce ai matarsa ce halal ne da ya je ya zinafa to galibin kuma wannan suna karɓo lakani ne daga guburin bokaye malamai marasa tsoron Allah masu ba da lakani sai a ce ka rinka saduwa da matarka ta dubura ce wai yana samun arziki wai mutum yana samun arziki da mai luwaɗi ma wanda yake luwaɗi ma shi ma in yana da mulki mulkin baya kubucewa shi yasa da yawa za ga wasu na mulki amma yan luwaɗi ne saboda an ce wai ana luwaɗi ana mulki wai mulkin baya kubucewa ko ana da kuɗi ana luwaɗi kuɗin ba sa kubucewa kaji wannan duk ana yi to wannan hadari ne ku ji tsoron Allah mutane su daina su kiyaye wannan bala'i wannan ce malam da Allah mun kasance muna sallar isha'i to sai limamin namu ya yi mantuwa a sujjadar ƙarshe inda ya manta sujjadar ƙarshe da ya ɗago daga ta farko sai ya zauna malam sai ya waiwayo shi limatin ya waiwayo sai ya ce mana ta cika sai wasu mamun sai suka ce eh wasu suka ce a'a to malam yaya hukuncin sallar mu assalamu alaikum yanzu kaga wannan kun lalle diyar da aka yi wannan limamin da kuka tura jahili kuka saka bai kalma ce zama limamin idan dai har jahilcinsa ya kai ga zai zo ya shakka a cikin sallah sai ya juyo yana fatawa ga mamu a cikin sallah ai wannan lalacewa ta isa kuma bai cancanta ya zama liman ba in dai anguwar ku yi wannan to ku je ku yi masa protest ku cire shi dan bai cancanta ya zama liman ba in ku limamin unguwa ne ko majalisi ne to ku daina bin sallah wallahi bai kamata ya zama liman ba kaji wai su kuma mamun wai wai a a kaji malam zai ce shi ya fi ganin laifin mamun ma mamun ma su ne mamun ma su ne su ne ba nan mamun ma su ne su suka fi laifi to kai idan limamin naka mahaukaci ne ya juyo ya ce ta cika kai kuma tsakani da Allah sai ka ce a to me za ka ce malam eh tasbihi ya kamata su yi mai to ba su yi ba ka san sai sai an ji an yi barna sai a kawo mu yanzu nan yanzu sun lalace sallar suna so mu gyara musu ita kenan to idan idan muka ba da fatawa ta mai ahalari sallah ta yi saboda mai alari ya ce duk magana in ta gyaran sallah ne ba laifi ko yanzu wannan maganar da ya yi ta gyaran sallah ce ko wannan ba za a bashi uzuri da ma mu ne wala Allah yayi za a iya bashi uzuri amma ba liman ba saboda ai shari'a ta bayar da hanyar da za a gyara sallar ba sai an yi magana ba so kaga wannan jahilcin sai kawo yayi magana a cikin sallah da gangan kuma yanzu tambaye ku dan Allah akwai wanda zai zo liman yana sallah irin wannan a matsayin sa na liman a ce bai san cewa haramun ne ayi magana a sallah ba ku tsaya ku nutsu dan Allah eh ah to shi dai bai rubuta haka ba to kaddara a idan ma idan baya idan bayan yayi sallah idan bayan yayi sallama ne yace musu ta cika to kaga ai ba laifi yayi ba dan irin wannan ma ya fara ya taba faruwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallame a raka'a biyu ko ko da yake shi ba shi ya magana ba zuliyadaini ne ya magana sai annabi ya tambaye sa ba yace a haqqun ma yaqulu zuliyadain abinda zuliyadaini yake bala gaskiya ne suka ce eh sai annabi ya tashi ya cika sallah to amma a wannan uslubin tambayar sa cewa yayi sujada ta karshe a yayi sujada ta daya mai koyi ta karshen bai yi ba to amma sai ce sai ya juyo da ya kamata ya ce sai da ya sallama sai ya ce to idan ya sallama ne kaga ai bai da matsala liman kuma ya yi gaskiya sai ya tambaya ya ni fa jama'a ina jin kamar fa sujada nan ba ta yi ba ban cika ba to a wurin kaga wannan maganganu da suka yi malamai suka ce duk suna cikin gyaran sallah kamar yadda ya faru a kissar zuli da din hadisi bukhari da manzo Allah ya magana sauran sahabbai suka yi magana aka ce duk waɗannan maganganu ga baki ne suna cikin na gyaran sallah babu laifi a ciki to amma idan a cikin sallar ne fa to kaga wannan gaskiya sallah ta wace sallah ta wace to a lokacin ya zai kaddara bayan ya yi sallama ne to sai ya tashi sai ya sujadar sai ya kawo sujadar kun fahimci wannan ya kawo sujadar shikenan sai ya sake zaman tahiya sai ya wannan sauransu sai ya sai ya cikata idan kuma ya yi ɗuli in lokacin ya yi tsawo to kaga sallar kuma ta lalace saboda sujada babu compromise akan sujada a bar sujada rukuni ne ba a sallah duk da cewa wasu malamai suna cewa ana iya gyara rukuni ne idan ba a shiga wani rukunin ba ma'ana ka yi wannan rukuni kafin ka shiga wani rukuni sai ka tuno ka samu matsala to za ka yi wannan rukunin da ka tsallake shi kenan idan kuma ka shiga wani rukuni to sai ka sake raka gaba daya to kaga wannan in ya har ya yi tahiya ya yi sallama kaga ya wani rukunin to raka'a zai sako kenan da Allah malam me hukuncin yin roƙo a musulunci haram ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa duk wanda yake roƙo bai zai gushe ba ranar tashi alƙiyama zai tashi a ƙwarangwal walaysa fi wajhihi muz'atu lahmin babu ko nama a fuskarsa gaba ɗaya manzo Allah ya hana sahabbai roƙo ya faɗa hadisai masu tarin yawa yace wannan wannan dukiya da kuke gani abu ne ne kore shar abin sha'awa duk wanda ya karbe ta da hanyar da ta dace a shari'a to wanda kuma ya yi hanyar da bata dace ba to shi kuma Allah zai masa azaba musamman a wannan lokaci yanzu na siyasa ana yawan roƙo a roƙi wancan a roƙi wancan a roƙi wancan a ba da kaza a ba da kaza su sato kuɗi su ba ku ku roƙe su su ba ku wannan bai halatta ba ku kame mutuncin ku in mutum ya dauko ya baka baka roke shi ba wannan annabi ya ce rizqun saqahullahu ilaik arziki ne Allah ya koro maka amma ka je kana roƙon mutum wannan ba daidai bane sai dai kuma abin da ya wuce ba yanda za ka yi to ya halatta ka je ka roƙa kamar yadda hadisi ya yi bayanin wanda ya halatta su yi roƙo da wanda bai halatta su yi ba mutumin da ya je tambaya abokinsa wani kuɗi ya bashi roƙo ne ba roƙo ba ne akwai abokantaka da amintaka take sawa a yi ba wai tsabar aƙidar roƙon ba ce ba yanzu mutum zai iya wayar gari shi din ma wai muna buɗe ƙofa ne cewa aje a yi ta yi ba amma dan wani abin da bai kai ya kawo ba abokin ka ya kan karbi ka kan karbi ka bashi dubu ɗaya ya baka dubu ɗaya kai ban dubu ɗaya kai ban dubu biyu ko kai mai waya ka ce a kawo mun kuɗi abokin ka ne sai ɗauka ya bar ba tare da wani wannan baya ci wannan babi wanda mutane suke ɗaukan sa suke mai da shi sana'a ake ne amma yanzu abokin ka zaka iya cewa saya maka le sai maka lemu ko na makamancin shi yana maka kai ma kana masa wannan baya daga cikin wanda yake yana da hadari din to sai dai in ya yawaita shi ma ya zama al'ada ya zama ɗabi'ar mutum to ya shiga wancan babin kenan amma na nishadi wani lokacin ma kana da abun ma wani ma zai zaka yi zaka yi zaka ce ya maka ma ba wai wani abu ne ba wannan adi Allah ya gyara mu wannan yace da Allah mala a taimaka mun da addu'a ina fama da matsalar aljanu mace ce ta ce tana fama da matsalar aljanu sun hana ta aure don Allah mala a taimaka mun kuma a bani shawara daga ɗalibarka to ce ɗalibarka kuma 'yarka to ina jin inda ni malaminta ne ina karantar da ita ina jin ubanta ne ni kam saboda na san dai ban da yar da ta kai aure ne dai kuma wata dangi ne wata kila ban sani ba ko kuma mamaki wata yar uwa ne haka a ana samun irin waɗannan matsaloli jama'a mutum mata samu matsalar aljanu haka su shiga jikinsu akwai wani aljanu da ake ce da shi ashik aljinnul ashik yakan makale wa mace wato irin mai jaraba kenan in ya makale wa mace ya shiga jikinta suna yin suna saduwa da matan suna shirewa matan sha'awa kuma suna sa musu kin aure suna sa duk wanda ya zo sai su kore shi haka suke yi wannan aljanu sai ta faɗa da mutane duk wanda ya zo sai ta faɗa da shi kwanan nan wata ka abin tausayi wallahi kwanan nan wata baiwa Allah ita ma ta zo ta girma amma budurwa ce tana neman shekaru arba'in ta ce yau sama da shekara ashirin duk wanda ya zo neman ta insha Allah su ya tafi ba za su iya irga saurayi ya fi talatin kuma karkace wulakantacciya ne da mutuncinta da darajarta da kimanta da matsayinta da iliminta kuma duk in abin da mace take da shi tana da shi daidai gwargwado ba ma irin mata ne da za a gan su a kau da ido ba amma Allah ya jarrabe ta tana cikin damuwa wallahi tana bayanin tana kuka yadda za ka tausaya wa mata duk macin da ta kai munzalin aure ba ta yi aure ba abin tausayi ne ko ka zo kana zuwa da kanka za ka tafi ba ka sake dawa ba akwai wanda sai ka shirya za ka tafi gaban kai ta faduwa ba dole kai kwana ba wata sai ka je sai ka rasa me yake maka daɗi sai ka ta jin haushinta duk makirci ne sharin shaidan wata kuma mijin ne in ya zo mai neman nata yana zuwa sai ta je ta tsani shi a duniya ba wanda take ki yanzu wannan shi zan aura gaba ɗaya sai a lalata mata fasalinsa akwai wance ta ce wallahi in ya zo yadda kaga dodo haka nake ganin sa in ya tafi in samu nutsuwa da yayi sallama sai gaba na yana faduwa to ina aure zai yi malam za ku ji wannan a kunne amma ba za ku san ciwon ba sai wanda yake fama da wannan matsalar so muna fatan a yi mata addu'a Allah ya mata kuma ki samu a samu malam Muhammad da kuna nan dattawa ne a samu lambar waya ku sai in aiko mata da addu'o'i da da za a da za a bata a taimaka mata insha Allah ta'ala akwai addu'o'i da za a baki zai ce maka miki kuma ina baki shawara ki yawaita karatun qur'ani dan kam shine maganin komai musamman suratul baqara kullun ki sauke ta kullun kar ki gaji wannan zai taimaka kwarai da gaske Allah ubangiji ya katse mana dukkan wata fitina kuma da Allah malam kai mana bayani mana akan auren mutu'a don wasu naji a cikin wane ne sukan ce wai sahabban annabi sun yi da waye-waye na yi lacca jiya akan auren mutu'a tun daga farkon ta har ƙarshe sama da awa ɗaya da wani abu kuma nan yawwa so a takaicen takaicen auren mutu'a haram ne kuma zina ne kamar yadda hadisai suka tabbata bukhari muslim da kuma ayoyin alkur'ani suka yi magana akan haramcin zina in shi'a su ne suke yin auren mutu'a kuma sun ce auren mutu'a addinin su ne haya ne mace suke ɗauka haya kawai ka ba ta dubu uku dubu hudu ka je ka zauna da ita wata uku wata hudu ba a daura aure ba saki ba gado ba komai da ka gama ka tsallaka ka kada rigar ka rabu da ita wannan zina ce buɗe kofa ce ta zina kuma a garin nan ana yi shi sa ga ana tambaya ana yi da yawa yan shi'a suna yi ai ta ɗiban yan mata ana yi da su ai ta musu ciki duk wacce ta zo aka yi mata wannan cikin wa zai aure ta tsakani da Allah so haramun ne ka nemi zan ba wa malam Muhammad Dangwace abin din kaset din da mp3 din gaba ɗaya binciken akan auren mutane da maganganun malamai da suka yi sai ka je ka sa kai ta ji don ka samu madogara sai su je su ce ku yi auren mutu'a su duk malaman wannan masu manya manyan rauna ba wanda zai da da yasa idan gaskiya ne shi shehin shi malamin da ake sa hotonsa ana daga ya kawo 'ya'yansa mana a yi mutu'a da su sai dai 'ya'yan talakawa kuma wannan tsiyar ana yin ta ko wannan tattakin da aka yi dana wannan waye ce ya tsaya a hanyar kaduna wani wuri za su yi sallah a wata firamare sun tarar da kwandam ya fi dubu a masallah makarantar primary school ya fi dubu an kwantar da 'ya'yan mutane duk an yi barna da su kuma wai duk sunan addini ko a garin nan an yi taro cikin tare taron nan da ake ta na maulid da maulid na wani yan shi'a sun yi an gama bayan karfe daya karfe wani aka ce samari duk mabukaci ya tsaya wallahi ana yi malam suna yi ba samarin suke faɗa ba wasu ai sun faɗa a facebook ai waye duk suna faɗa kawai an takura wa mutane mu yanzu aure bai zai ba ga wani addini nan an ba mutane yan mata ana samu wallahi ka suke faɗa malam shi'a fa bala'i ne a cikin wannan al'umma shi'a ba alheri ba ne ko wannan abun ma mutane ma sai an musu wani bayani sai an ja muku aya da hadisi kawai mutum ya je dauki dubu biyar ya bawa yarinya ya gama da ita ya tsallaka ya tafi wancan uwar ma ya je to waɗannan mata ina za su kansu ƴaƴan waye a ta tara ƴaƴa ba uba kuma wannan duk addini ne saboda munafurci kuma da ake a garin sai a shiru a zuba ido wai kuma wai wai Allah so yasa wallahi kowa ya kokari ya rike aqidarsa a wannan wawure wawuren da ake wallahi sai ka wayi gari ka tarar da kan kana ci wannan yanzu gashi mutane daga mutum da mutuncinsa da kima sai ya ganshi da wannan bakin kayan yana ta yawo a garin nan ka ga da mutum da mutuncinsa da kimarsa ka san shi kawai ya ganshi da wannan tutar yana yawo yana rike da wannan abin nan wai shi ma ya rijista jahilci mala ai in Allah ganar da kai sunna ka zuba ruwa a ƙasa ka sha ka more wallahi kana cikin ni'ima a wannan ce assalamu alaikum da Allah mala ina son dukkan al'ummar musulmi su taya ni da addu'a ina cikin wani yanayi mai wuya sakamakon na shiga izala sai babana ya ce babu ni babu shi to Allah malam yaya zan yi to ita izala ai ba shiga yake ba fahimta ce ta addini kawai mana kawai abin da yake so ya ce ka san yanzu idan mutum ya rike alkur'ani ya rike hadisi ya ce dan izala ne na'am alhamdulillah wanda a jefa maka wannan akan a ce maka dan shi'a ne kai kuma ita ce hanya ta kwarai ka biya littafin Allah da sunan manzon Allah to wani lokacin uzurin da zaka yi wa iyayenmu na- da kakanni musamman na cikin gari an ɗauki wannan sunan an lalata shi an yi la'anta an yi zagi an yi sharri an yi makirci an ce ba sa son annabi wahabiyawa ne su suka kori annabi ma daga makka madina ma suka bi shi ba su kyale shi ba ai kaza kaza kaza irin dai waɗannan maganganu na jahilci da rashin sani to la'alla wani idan aka ga yadda an gafa kana yin sallah karfe ɗaya sai a ce a ai a bacci a bacci da an ga kana dan tsaye da gemu sai a ce a a a a a a alhaji ɗanka fa ya faɗa hannun mutanen nan na ƙarshen zamani fa wallahi da an ga kana yawan zuwa makaranta kana sauraron ilimi sai a ce alhaji yaron na ya zama dan izala fa a taro shi ba kar ya ƙarasa halaka haka ake faɗa ta zo kai ta rikici da dattijanka akan kawai kana zuwa masallaci kana sallah akan kari mun sha zuwa wa'azuka a garin nan a anguwanni lunguna da yawa sai a zo a ce ana ta rikici yara ne matasa suka gane sunna suka ce dandali ne fa ake shaye-shaye ake tsare yan mata ake kaza amma suka ce bari su bude karatu za su riya da salina a hada baki ai ta yaƙa su anguwan a ce ba za su yi wai izala za su koya amma da kuma shaye-shaye ake a wurin akwai masallatan da a garin nan wallahi karnuka ne suke kwana a cikinsu wallahi masallatai mashaya yan wiwi ne suke masallaci ne amma wallahi mai da shi wurin shaye-shaye yara suka zo suka share suka zo suka sa karatu suka gayyato malamai da cikin gari ana zuwa sati-sati ana musu karatu sun je wurin DPO ya fi a irga suka ce kawai da mun share masallaci mun ce a zo a mana karatu so irin wannan mentality din wannan tunani alhamdulillah dai ana fahimta ana ganewa so irin wannan abin da muke ba da shawara shi ne mutum ya bi a hankali da iyayensa saboda ba su fahimta ba ne kuma yawanci ziga su ake yi wani ne a gefe abokin mahaifinka ko kanin mahaifinka ko wani dangi ko wani can shi ne zai zo ziga tsohonka amma in tsakaninka da shi ne ka zauna da shi za ka iya fahimtar da shi to sai kai musu uzuri ka bi a hankali kai musu addu'a su da Allah ya ganar da su ka ci gaba da sallah akan lokaci ka ci gaba da bin addini da bin sunna kuma kar ka shiga layin bid'a kwata kwata kada kuma ka goyi bayanta idan kai wannan to kaga kana masa addu'a kana roƙon Allah kuma duk zafin da zai in yi zafi yi zafi ka ba shi hakuri ce ba kai hakuri kai hakuri ai abin ba rubuta ake a cikin goshi ba ka ce na daina ba shi kenan ba ko rubutawa aka yi a goshi fahimta ce ai abinda kaga kuma shine daidai sai ka aikata waɗanda suke kai ma farmakin kuma sai ka je gidansu kai musu sallama ce to na ji labarin kana zuwa gurin dattijo na kana hada da shi wallahi zan dau mataki a kanka kwarai da gaske kan sake ganin ka je gurin babana ka ba ruwanka da addini su za ka fara zuwa ka same su sai ka daidaita da mahaifinka kawai wani sun je a maciya ko wani guri ya je same ya je ya je ya tsuguna ya je ya jawo maka illa kai da tsohonka haka kawai wani fa yana nan fa a gidansa fa ƴaƴansa mashaya ne ƴaƴansa ƴan daba ne ƴaƴansa kaza ne amma yana can yana ziga baban wani wai ɗansa ya zama ɗan izala shine ɗan yazo yace yanzu kai baba baba tsakani da Allah ka duba ka yi wa Allah godiya da ni'imar da Allah ya maka yanzu zaka ji daɗi yau da ina can ina gindin ku duddufi ina shan wiwi zaka ji daɗi baba na da yau a ce ina kurkuku na je na fasa cikin wani yace to yanzu wannan fa da yake zuwa yake hada ni da kai yake cewa nayi kaza nayi kaza yanzu yayansa fa wannan wani yana kurkuku wani kuma shayi ne wani ku gashi nan shi yake sace wayoyin mutane a unguwan nan amma yaya zai zo ya ce zai hada ni da kai dan ina zuwa sallah karfe daya dan ina zuwa majalisi ina sauraron karatu ba ba ba yace gaskiya ne fa wallahi ya samu yayi adireshin tsohon sosai kaga ba fada ba zagi sai ka karanta masa ka san wani lokacin wai mutum sai ga ai dattijin sa ne ba zai gaya masa ba malam Allah ya hana ka gaya mai gaskiya wallahi ka karanta masa da ladabi da mutuntawa da komai ka karanta masa gaskiya ko ya dauka ko bai dauka ba amma dai kai san mai sako Allah ganar da mu wannan tambaya ta karshe yake ce an masa haihuwa dan bai zo da rai ba kuma duk halittarsa ta cika sai dai ba a rada masa suna ba malam ka ce kowa zai tashi da sunansa a ranar lahira haka na ce kowa zai tashi da sunansa a ranar lahira za a kiraye shi dai da suna ɗananan lahira eh haka ne to malam ya za a yi kuma ya- yau shekara biyu kenan duk wanda ya mutu ba ya masa suna ba ya Allah zai sa masa suna ko ba ka bane ba ai ana yi wa ɗa suna ne in yana da rai to tunda bai zo da rai ba shikenan ai kai shari'a bata dora masa sai ka sa masa suna ba amma dai Allah da ya halicce shi in ya dace shi ai zai sa masa sunan shi zai kira shi da shi so baka da kes baka da damuwa kai kuma ba a ce sai ka bi shi kabari ka nada masa suna ba insha Allah Allah ya ganar da mu Allah ya taimake mu an